الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bayan haka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da hallara wannan majalisin mu na karatun littafin iziya kan fiqhun mazhabar malikiya a wannan rana ta alhamiswa mewa 28 ga watan al-muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda kuma ya zo daidai da goma sha bakwai ga watan tara miladiya shekara dubu biyu da ashirin yau za mu tashi ne a sabon fasali faslun salatul jama'ati sunnatun mu'akkadatun wala yahsulu fadluha illa bi idraki raka'atin بسجدتيها ومن أدركها ليس له أن يعيدها في جماعة أخرى مالا الله يجيك أنت درحمة يشي فصل ساب فصل صلاة الجماعة سنة مؤكدة سلر جماعة سنة مي كرفي haka yake a malikiya wajen jamhurin malamai sallah ta jam'i ta halartan jama'a a kan ɗa namiji ba mace ba suna ce mai ƙarfi, to amma malikiya wanda ya bata ya yi sabo, sun ce suna ce mai ƙarfi ba su ce mata wajibi ba, lura da faɗin annabi sallallahu Alaihi wasallama, salatu rajuli fi jama'atin afdalu min salatihi wahdahu bi 25 daraja. a wata riwaya bi saba'in wa ishirin daraja sallar mutum a cikin jama'a ta fi sallarsa shi kadai da falala ko daraja ishirin da biyar a wani hadisin da lada ko daraja falala ishirin da bakwai to wannan kamar wannan kamar kwadaitarwa ne wannan kamar kwadaitarwa ne yana magana an kawo wuta ne ko? to wannan kamar kwadaitarwa ne ba ba wajabtawa ba kwadaitarwa ne ba kwadaitawa ba haka fadin annabi sallallahu alaihi wasallam a sallar mutum biyu sallar mutum daya tare da mutum daya ko tare da mutum biyu ta fi sallarsa tare da mutum ɗaya sallarsa tare da mutum uku ta fi sallarsa tare da mutum biyu wannan da yana kwaɗaitarwa ne ba wajabtawa ba to wannan ya sa malamin jimhurin malamai suka tafi akan cewa sunna ce lura da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama baya fashinta baya fashin sallar jama'a wannan ya sa suka ɗauke ta matsayin sunna mai ƙarfi amma lura da hadisan kuma da suka zo suna barazana akan rashin halartar sallar jam'i da nuna rashin sassauci kamar faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama na kusa na sa a kira sallah na umarci wani ya ja mutane sallah ni kuma na waru wasu mazaje su ɗauki damman itatuwa mu bi gidajen mutanen da ba su fito sallah ba mu cinna wuta a kansu ya ce na himmatu ne haka amma dai bai yi ba wannan malamai suka nuna ce wato wannan fa yana nuna wato girman al'amarin wannan sallah yayin da wasu ma suka dubi irin wannan hadisin a matsayin alama ta wajibci na sallar jama'a wato a matsayin dalili na wajibcin sallar sallar jama'a to amma su jumhurin malamai cikin su hadda malikiya sai suka tafi suka dubi waɗannan dalilan da suke ah, da suke barazana kamar hadisin dattijan da ya zo makaho ya ce ya ma'aikin Allah ah, eh, akan lokacin sallah yakan yi ba ni da ɗan jagora kuma hanyar gidana daga nan zuwa masallaci ni makaho ne akwai ramuka shin zan iya zaunawa a gida na yi sallata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce eh ba matsala sai da ya juya ya ce masa kana jin kiran sallah ya ce ina jin kiran sallah ya ce to ba zan iya sama maka sassauci ba rera waɗannan dalilai ya sa wasu malaman sun tafi akan cewa wannan sallar ta jama'a farilla ce wajibi ne ba sunna ba ce wajibi ne amma su jumhurin malamai sai suka dubi waɗannan dalilan a matsayin wani ah, ƙarfi wani ƙarfafa ga wannan sunnar eh ba su ɗauki wajibci ba sai suka ɗauki wani wata ƙarfafa ce ga wannan sunnar har ma malikiya suke cewa sunna ce mai ƙarfi amma rashin halartanta kuma sabo ne malamin usulu suka kama malikiya don suka ce to wani irin wace irin sunna ce kuma in ka bar ta kai sabo malam yace sallar jama'a sunnatun mu'akkadatun sunna ce mai ƙarfi wala yahsulu fadluha illa bi idraki raka'atin bi sajadataiha malam ce sai dai ba a samun falalatta falalatta ba ta samuwa illa bi idraki raka'atin sai da riskar raka'a guda mafi karanci bisa jadatai da sujjadarta guda biyu raka'a guda a samu ruku'u kenan da sujjada guda biyu da za su biyo baya faman adrakaha laysa lahu an yu'idaha fi jama'atin ukhra wanda ya samu sallar jama'a to ba hali ya maimaita wannan sallar a cikin wata jama'a bai yin sallar jam'i kuma ya je wasu jama'a ya je samu jama'a suna sallar jam'i ya maimaita kuma du sallar jam'i nan da malam ya ce falalarta ba ta samuwa sai da samun raka'a cikakkiya mun san mai ake nufi da samun raka'a shine riskar ruku'u aƙalla na raka'a ƙarshe idan mutum ya samu liman bai ɗago daga ruku'u ba har ya kama gwiwoyinsa to ya samu raka'a idan raka'a ƙarshe ce ya samu raka'a ɗaya cikakkiya matukar an tafi da shi har sujada guda biyu an yi sallam zai ciko sauran abin da ya rage masa a sallarsa to wannan ya samu sallah ya samu jam'i abin da ya shafi wannan sallah na rafkanwa ya shafe shi abin da ya shafi wannan sallah na falala ya same shi sai malam ya ce ba a dacewa da falalar jama'a sai idan an samu raka a cikakkiya wannan kuma akwai abin dubawa a ciki domin akwai bambanci tsakanin samun sallah da kuma samun jam'i samun sallah shine abin da malam yake magana a kansa mutum ya samu mafi karanci raka'ar karshe to ya samu sallah shi yasa hukunce-hukuncen wannan sallah duka ya hau kansa idan limaminsa mai cika sallah ne to sai ya cika ta zai kawo cikon uku ko da ku shi matafi ne idan limaminsu ya yi rafkanuwa to na rafkanuwa ta shafe shi ko da baya nan aka yi kamar karatunmu na wancan satin shine ya samu sallah idan mutum kuma bai samu raka'a ba ya samu ƙasa da raka'a ɗaya ya zo an dago daga ruku'u har zuwa abin da ya rage na ƙarshen sallah ya zama wata gaba ya riska wanda bata kai raka a cikakkiya ba to a hukunci bai samu sallah ba tunda shi samun sallah hukunci ne da yake hannunmu bai samu sallah ba don haka za mu ce masa idan shi matafiyi ne ya yi raka a biyunsa kasar idan akwai rafkanuwa a wannan sallah ba ta shafe shi ba an fahimta za mu masa hukunci da cewa bai samu sallah ba amma shi kuma falalar jam'i ba a hannunmu yake ba yana hannun Allah don haka ba za mu iya ce masa ba ka samu falala ba ba za mu iya masa tunda har ya zo ba mu san me ya hana shi isowa ya samu raka'a ba ba mu san me ya sayar da shi ba yanzu Allah ne mai masa hukunci mu ba za mu yi masa hukunci ba don haka tunda ya zo ana sallah har yi kabbara ya shiga wannan sallah ko ta hiyar karshe ya samu ba za mu iya ce masa baka samu falalar sallah ba domin falala tana wajen Allah idan Allah ya ga dama zai ba shi cikakken ladansa na wannan jam'i amma mu a hukuncin da zamu masa za mu ce baka samu sallah ba ka tashi ka yi raka'a hudu in mazaunin gida ne ko ka yi kana iya raka'a biyunka in kai matafiyi ne rafkanuwar da ke cikin sallah bata shafe ka ba kun ga wannan hukunci ne da yake wa hannun mu an fahimta amma shi wancan na samun falala ko samun lada to baya hannun mutum da dai ya zo din wanda bai zo ba bai yi ba ba a yi da shi ba sai ba an idar da sallah ne yana galauci ya zo wucewa ya tsaya ya ce ga masallaci bari na yi sallah to wannan ba za mu ce masa ya samu falala ba saboda bai taho da niyyar ya samu me ya samu wannan jam'i ba dama an gane bambancin su to wanda kwata-kwata bai taho da niyyar ya samu jam'i ba to shi za mu iya cewa bai dace da falalar jam'i ba saboda bai zo da niyyar ya samu jam'i ba amma da ya zo da niyyar samu jam'i kawai sallar ce bai samu cikakkiya ba to ai ba mu da ikon mu ce ban da kai annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna khalfana bil madinati aqwaman ma salakna shi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul 'udhr annabi alaihi salatu wassalam ya ce a nan bayanmu bayan an tafi yaƙi ne akan hanya ya ce a bayanmu a madina mun bar waɗansu mutane ya ce ba wani wata magudanar ruwa wani kwari ko kuma wani wadi da za mu shiga ko tudu da za mu hau face suna tare da mu da su muke tafiya habasahumul uzur uzuri ne ya rike su suna tare da mu da me da niyyarsu himmarsu da niyyarsu ta suje yakin ta sa duk kwarin da aka shiga duk kwazazzabon da aka bi duk layin da aka bi duk tsakanin dutse da dutse da aka shiga duk rairayi da aka tafi a kai duk tazaran nisa duk zango da aka yi da su ake irga ladan shine ma'anar illa wahum ma'ana suna da su ake rubuta ladan saboda wannan kayan Allah ne niyyarsu da himmatu ta sa sun yi tarayya da masu aikatawa a cikin lada to kaga idan mun san wannan ai ba za mu ce wanda ya zo ya shiga sallar jam'i dan bai san raka'a ba ba shi da lada a za mu ce ya samu jam'i muna kyautata masa zaton samun falalar jam'i amma bai samu sallah ba kuma na fata kun fahimci bambanci tsakanin samun jam'i da samun sallah samun sallah samun hukunce hukuncenta samun jam'i samun lada da haka da malam ya ce wala ya hasulu fadluha illa bi idraki raka'atin falalatta ba ta samuwa sai da riskar raka'a bi sajadataiha da sajadata guda biyu za mu ce wannan abin da malam ya faɗa Allah ya masa rahama amma da cewa ya yi ba a ba hukunce-hukuncenta ba za lazumtan mutum sai ya riski raka'a cikakkiya to da wannan zancen ya fi zama akan wannan wanda ya faɗa ɗin. Malam ce, faman adrakaha laisa lahu an yu'idaha wanda ya samu wannan raka'ar ko ya samu sallar jam'in, sawa'un cikakkiya ya samu ko kuma wani abu ya samu ko kuma raka'a kawai ya samu ya dai samu sallar jam'in mafi karanci raka'a ko? laisa lahu an yu'idaha to ba hali ya maimaita ta fi jama'atin ukhra a wata jama'ar daban to wannan magana da malam ya faɗa an fahimce ta abinda malam ya sa ya faɗi wannan magana shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya yi sallar farilla guda biyu a rana ɗaya ya yi azahar biyu ko ya la'asar biyu ko ya asuba biyu ko magariba biyu ko isha biyu an hana ba hali kai azhar biyu ka zo da bid'a kai la'asar biyu ka zo da bid'a to amma shin idan mutum ya yi sallar jam'i zai iya maimaita sallah a cikin wani jam'in amsa shine eh zai iya idan ba da niyyar wannan farillar ba ce idan ba da niyyar wannan farillar ba ce an fahimta a malikiya ba zai iya ba ko da kwace irin niyya ce ba zai iya ba amma abin da ya fi inganci shine zai iya amma da wata niyya ta nafila ba ta farilla ba domin ya tabbata cikin bukhari hadisin mu'azu dan jabal da yake zuwa ya sallah tare da manzo sallallahu alaihi wasallama sannan ya tafi kuma anguwarsu ya ja mutan anguwar sallah kuma da aka kawo karar shi wajen annabi alaihi salatu wasallam cewa yana tsawaita wacce sallar da yake limancin annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce masa ba kai mu'azu ya kake jam'i biyu sai ya ce masa fitinan ne kake so ka zama kana dame mutane a sallah me zai hana ka karanta halatte ka hadisul gashiya an fahimta kaga bai hana shi sai ma ya gaya masa ya zai gyara abin ya yi daidai da haka kenan mutum zai iya jam'i ya je ya sake shiga wani jam'in ko ya ja ko a ja shi amma dai ya zama na cewa wato ɗaya daga cikinsu nafila ce ba yadda za a yi ya ainihin wato yi farilla ɗin guda biyu haka maganar da malam ya faɗa haka ne idan farilla ce idan da niyyar farilla ne ba zai maimaita jam'i ba sai dai inda niyyar nafila ce wannan kuma a malikiya ba su yarda da shi ba malam ce wal jama'atu sunani fasa'ida abinda ake nufi da jama'ar tunda muna magana akan sallar jama'a ne abinda ake nufi da jama'ar isnani fasa'ida mutum biyu i sama mutum biyun nan ko da kuwa limamin nasa ne na biyun a ce kai da limamin ka ne don haka mutum biyun da ake nufi ba ana nufin ban da liman ba in ban da liman mutum biyu uku kenan har da liman to mutum biyu da ake nufi ko da kai ne da limamin to jam'i ne saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam salatu rajuli ma'ar rajuli afdalu min salatihi wahdahu sallar mutum tare da wani ta fi sallarsa shi kadai don haka sallar mutum biyu tana da falalar jam'i ne lugatan wa shar'an a yaren larabci biyu jam'i ne a yaren shari'a biyu jam'i ne malam ya ce wa man salla wahdahu aw lam yudrik ma'al imami raka'atan wanda ya yi sallah shi kadai aulam yudrik ma'al imami raka'atan ko kuma bai samu ko da raka'a ɗaya ba tare da liman kamilatan cikakkiya fa inna lahu an yu'idaha fi jama'atin to yana iya maimaita sallar a cikin jama'a abinda malam yake nufi a nan wanda ya salla shi kadai kowa ya san shi dama shi kadai ya salla shi a gida sai ya zo masallaci kuma ya samu za a ta da sallar azhar yayi azhar din sa gida to zai iya ya shiga sallah tare da liman din ayi jam'i da shi ya mai da ɗaya nafila sai ya bar ta gida ko a matsayin nafila to da ita nafila saukin ta yakan sa niyyarta ta biyo bayan aiki ko ta zo cikin aiki ko ta biyo bayan aiki yana cikin sallar ma zai iya juya niyyar ta koma nafila in ya idar ma zai iya barinta a matsayin nafila ya yayi farilla daga baya an gane ko don haka sai ya shiga tare da liman ya yi sallar jam'i to na biyu shine wanda ya zo shi ana jam'i amma an gama sallar an ɗago daga ruku'un ƙarshe don haka bai samu raka'a ko ɗaya ba da aka yi sallama sai ya tashi sai ya yi sallarsa da ya idar da wannan sallar to shine sai malam ya ce idan ya ga jam'i zai iya shiga tun da bai samu wancan jam'in ba to kaga malam ya gina ne fa akan maganar shi ta baya cewa wanda ya san ƙasa da raka'a bai san falalar jam'i ba tunda bai san falalar jam'i ba to zai iya shiga wani jam'i dan ya samu falalar an gane to amma akan abin da muka tafi akai cewa falalar jam'i tana wajen Allah don haka mu zan masa hukunci da ya san falalar jam'i don haka in dai maimaita wannan sallar ce a wata jama'a to bata taso ba saboda ya san falalar jam'i da shigarsa wannan sallar an fahimta sannan waɗansu suna fahimtar sanadin wannan karatun wasu sukan fahimci cewa idan mutum ya samu ƙasa da raka'a ana sallah to in ya ga dama ba zai shiga sallar ba tunda a karatu an ce bai san falalar jam'in ba sai ya jira masu alwala ko ya jira masu tafowa daga nesa da suke zuwa su zo yana gani liman yana sallah ana sujada ana tahiya yana tsaye yana jiran mai alwala ya gama wasu tasu ko yana jiran makararru su yi so su yi tasu to duka wahami ne na wannan fahimtar cewa ko ka shiga ma baka san fallar ba to tunda in ka shiga ma ba falla ba sai ka zuba musu ido ba su karasa ka sa- ka- ka jira masu zuwa ku san fallar to amma zance mai inganci in mun tafi akan cewa a kowace gaba ka shiga sallar liman ka dace da jam'i to bai kamata kai wasa da damar da ka samu ba domin ba lallai ne jam'in da zaka jira na masu alwala ya kai wannan jam'in daraja ba annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya ce sallar mutum ɗaya tare da wani mutum ɗayan ta fi sallarsa shi kaɗai sallarsa tare da mutum biyu ya fi sallarsa su biyu tare da mutum ɗaya haka gwargwadon yadda yawan mutanen da kuka yi sallah da su yawan falalar sallar idan aka ce a masallaci limamin ratibi ya yi sallah ka zo ka san masallaci da mutum kamar talatin ko arba'in ko hamsin ko sama da haka suna ta iya ka zuba musu ido kana jiran mutum biyu masu alwala ko mutum uku ai kaga ka nuna wautar ka a fili ai ka shiga cikin talatin din nan ya fi ka jira mutum uku ta hiyar ƙarshe ta wannan talatin din ta bi raka'a hudu da za ka yi da mutum biyu don haka idan mutum ya samu ana sallah a kowace gaba liman yake zai shiga wannan sallah annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ce ku zo cikin nutsuwa fama adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu abinda duk kuka samu ku sallata abinda ya kubuce mu ku ciko cewa fama adraktum abinda duk kuka samu wannan am ne shamil ne li kulli ah, nau'in min anwa'is salat likulli mawdu'in min mawadi'is sala kowace gaba mutum ya samu daga cikin gaban sallah to ya shiga tare da liman in ya so in liman ya sallama ya tashi ya yi abin da ya rage masa don haka faɗin malam wanda ya sallah shi kadai ko kuma bai samu cikakkiyar raka'a ba tare da liman fa inna lahu an yu'idaha fi jama'atin ya iya maimaita cikin jama'a to nan zamu dauki na farkon cewa wanda ya sallah shi kadai ya iya maimaitawa cikin jama'a don ga ainihin wato hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya idar da sallah sai ya ga waɗansu mutane guda biyu a ƙarshen masallaci suna zaune sai ce da su mai ya hana ku yi sallah tare da mu ma mana kuma an tusalliya ma'ana me ya hana ku ku yi sallah tare da mu sai suka ce sallai na fi rihalina mun riga mun yi sallah ne a gida ke sa da muka zo nan ba mu shiga ba annabi alaihi sallallahu alaihi ce ai in kun zo kun samu muna sallah ku shiga sallah tare da mu ko da ku kunya gida wannan yana idan mutum ya yi sallah shi kadai zai san wani jam'i zai shiga jam'i in ya so sai ya batta gidan a matsayin nafila sai ya shiga jam'in a matsayin ita ce me ita ce ita ce farillarsa wannan idan fa jam'in ya ci sallar gidan falala amma a lokacin da jam'in bai kai sallar gidan falala ba ta gidan ta fi shi falala to jam'in ne nafila a wani hali a halin da a halin da sallar jam'in an riga da an wulakanta sallar kafin a yi shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce satakunu ba'di umara ko sayakunu ba'di umara yu'akhiruna as-salata an waqtiha fasalluha liwaqtiha waj'alu salatakum ma'ahum subha yace a bayana za a yi wasu shugabanni masu jinkirta sallah daga lokacinta to ku ku yi ta akan lokacinta a gida idan sun zo yin tasu sallar ku zo ku bi su ku sanya sallar tasu ta zama nafila sallar ce ba za a yi ta ba sai lokacin sallah sai an gama wulakanta sallar lokacin ta ya riga da ya tafi sannan a zo a tsaye da sallar in baka zo ba a ce da wane da wane da wane yan adawa ne da shugabancin nan daga nan kuma an kulla da ku wala Allah ya sanadin wahalar ku ta rayuwa kuma ya sanadin rayuwar ku saboda zalunci irin na shugabanci da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku bi ku zo ku shiga a hakan nan ku yi sallah tare da su in ya so ku sanya ta a matsayin nafila an hana nafila fa lokacin da rana za ta fadi amma tare da hakan ku zo ku yi ta a matsayin nafila an daga muku waiba an ba ku dama ku yi ta a matsayin nafila saboda dai ku zauna lafiya da shugabanni kas su gane ku yan tawaye ne kas su gane ku kuna so ku kawo baraka da fitina kuna gani ba daidai bane dama ya ce sata'rifuna wa tunkirun za ku ga abin da ya muku har ku ga abin da bai muku ba wa asaratan alaikum za ku ga kama karya amma ku ji ku bi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam to irin wannan jam'in to shi shi ne nafila ita wacce da aka yi ta akan lokaci a gida ita ce farilla malam ya ce au ma'a wahidin ya iya ya maimaita ta ko da tare da mutum ɗaya ne in kun koma karatun baya kaɗan ya ce wa man salla wahdahu wanda ya salla shi kaɗai aw lam yudrik ma'a al-imami raka'atan ko kuma bai samu koda raka'a ɗaya kamilatan cikakkiya tare da liman ba fa inna lahu an yu'idaha fi jama'atin aw ma'a wahidin to ya iya ya maimaita ta a cikin jama'a ko kuma tare da wani mutum ko tare da wani mutum ɗaya zai iya maimaita ta dan wanda ya sallah shi kadai to ai ya samu wani abokin sallah sallar su biyun ta fi tasa shi kadai din kamar da muka ambata dan haka sai ya bar tasa shi kadai din a matsayin nafila sai ya yi sabuwa tare da wani sai ya ce ma'amuman ku ji wani fikihu nawiyan bi zalika tafwida yace a matsayin mamu fa a matsayin mamu kuma yana mai niyyar sallamar wa Allah me malam yake nufi da wannan karatun duk lokacin da mutum ya yi sallah ya riga da ya yi sallarsa shi kadai ko kuma ya riga da ya yi sallah a bayan liman ya riga da ya kubuce masa to ya iya ya sake da wasu a matsayin jam'i ko da wani a matsayin jam'i amma fa mamu kar ya limanci kar ya limanci saboda a daidai wannan lokaci shi niyyarsa ba ba niyya ce wato tabbatacciya ba domin ga irin niyyarsa na wuyan bizalika tafwida yana mai niyyar sallama wa Allah da yin wannan sallar da zai yi ta jami'in me ya tafwid tafwili e shi ne sallama wa Allah da ba ya yi sallah ba ya yi sallah sa shi kadai to yanzu sai ya samu jam'i sai ya shiga to tafwili a nan shi ne ya sallama wa Allah sallolinsa biyu Allah ya zaɓa masa wacce ta fi kyau a matsayin farilla ihtiyaɗi kenan precaution Allah ya zaɓi wacce ta fi kyau a ajiye masa a matsayin farilla Allah ji kan malaman fikihu to wani wace irin niyya ce salloli ne guda biyu yayi su to yanzu wannan niyyar da zai yi wai ba niyyar farilla ba ba niyyar nafila ba niyya ce ta tafwili zai yi sallah azhar zai yi sallah azhar ya Allah ka zaba mini ko waccar ko wannan wacce tafi zama gangariya wacce tafi daraja to kaga idan mun biye wannan abin da malam yace kenan fa yayi farilla biyu kenan yayi farilla biyu sannan ya shiga sallah da shakka ba a ibada shakka shi sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana azumi ranar shakka la yusamu yawmu shakk wa in sadafa ramadan ba a azumta ranar shakka ko ta dace da ranar ramadan mutum ba shi da azumi talatin ga sha'aban kenan sha'aban ya yi ishirin da tara ba a ga wata ba ba a ga wata ba sai ce to shi gaskiya kawai zai tashi da azumi saboda mai yiwa watakila an gani a fatasko ko ko mai yiwa watakila an gani a matsango sai kawai yake ganin kawai shi zai yi azuminsa kar a je kar a je ramadan ne sai kawai yi wa gari da azumi sai kusan azahar sai aka ce masa ai jiya an ga wata labarin ne bai iso ku ba yanzu ya tabbata cewa an tashi da azumi to wannan azumin nasa gashi dai ya dace da ranar ramadan ne amma saboda ya niyyarsa ta shakka ce ba shi da tabbacin ramadan ya ɗauki azumin to ba za ta zame masa ramadan ba haka duk wanda ya sa shakka a cikin niyyarsa ya lalata aikinsa haka ba wata niyya niyyar tafwidi Allah ya ji kan malaman fiko ba niyyar tafwidi ko ya niyyar farilla ko ya niyyar nafila haka a lokacin da yanzu zai shiga sallar jam'i to ko dai ya niyyar farilla a wannan jam'i ya mayar da wacce ya shi kadai nafila wanda wannan shine ya fiye masa ko kuma ya wannan a matsayin nafila ya bar wacce din farilla dole ya baiwa sallar matsayinta an gane yawwa malam yace in kanat tilka salatu ghayra al-maghribi amma fa idan wannan sallar ba magariba ba ce an gane ko amma fa idan wannan sallar ba magariba ba ce idan magariba ce to ba zai yiwu ma ko da ya yi ta shi kaɗai ɗin ya dawo ya maimaita ta ba. Kun san me yasa malamin faɗa haka? Jayyid. Saboda illoli guda biyu. Idan ya sallama magariba shi kaɗai a gida, yanzu idan ya zo shi masallaci ya sake sallar magariba. ya yi magariba biyu kenan illa ta farko shine an sanya sallar magariba raka'a uku don ta zama wuturin sallolin rana yayin da ya maimaita ta sun zama shida don haka in ka ɗauki uku da uku shida bibbi bibbiyu sun zama shafayi to kuma akwai hikima ilahiya hikima irin ta Allah madaukakin sarki da ya sanya sallar magariba raka'a uku a ƙarshen yini kayi sallolinka ka fara da shafa'i raka'a biyu na asuba azahar shafa'i ce la'asar shafa'i ce magariba ita ce ƙarshen yini sai ta faɗo wuturi raka'a uku sannan dare ma ƙarshen sa shi ma wuturi ne raka'a uku ko raka'a ɗaya to yanzu idan ka maimaita magariba ka lalata wannan hikimar sannan illa ta biyu ai kamar da muka ambata a baya wanda ya sallah shi kadai ya zo jam'i ya shiga ɗaya za ta zama nafila ne ɗaya farilla to ana nafila raka uku to da ya za ka maimaita magariba a matsayin nafila ka ce ta gida nafila ta jam'i farilla ko ka ce ta jam'i nafila ta gida farilla ba a nafilar raka uku to wannan illolin guda biyu suka sa malaman fiqh suka ce ko da mutum zai maimaita salloli sallah guda ɗaya sau biyu ɗaya nafila ɗaya farilla to banda magariba saboda wannan illar guda biyu wa kadhal isha'u ba'da witrin sahihin Allah ji kan malamai mala yace hakan nan sallar isha amma fa bayan ingantaccen wutiri ba sallar isha ce ba a maimaita ta ba in mutum ya yi isha shi kadai ya zai samu za a tada jam'in sallar isha zai iya shiga amma yadda matsalar take shine idan da ya yi ishar ya yi wutiri da malam yace wuturi sahihi ingantaccen wuturi wai banda wuturin da ba ingantacce ba kamar wuturin da mutum ya yi shi kafin lokacin sallar isha kamar an yi jam'in ruwa magariba da isha aka aka yi magariba aka yi isha sai ya tashi sai ya wuturi wannan wuturin nasa ba ingantacce bane domin ana wuturi ne a bayan sallar isha a lokacin isha bayan bacewan shafaki to yanzu wannan ishar matsi ya sa an riga an gabato da ita kafin buyan shafaki shi kuma wuturi wannan matsin bai shafe shi ba tunda shi dama ba a jami'i ake yinsa ba a gida ake yinsa ko ko kai kadai kake yinsa ko a masallacin ne ma da haka shi ba ka da bukatar wannan matsin ya sa kai wuturi a lokacin a kai shi lokacinsa bayan shafaki naka idan ka yi shi kafin shafaki bai yi ba naka wuturin ba ingatacce ba ne amma idan mutum ya isha a lokacinta ya yi wuturi ingatacce wanda ya cika sharuɗan sallah to ba hali ya je ya samu ana isha a wani wuri ya shiga me yasa ba hali zai samu ana isha a wani wuri ya shiga nan ma saboda illoli guda biyu illa ta farko shine idan ya yi sallar isha a bayan ya yi wuturi to yanzu ya sanya sallarsa ta ƙarshe isha ba wuturi ba kuma annabi sallama cewa ce ij'alu akhira salatikum bil-laili witran ku sanya karshen sallah ku da daddare wuturi sai da ya wuturi kuma sai ya isha kaga wannan ya zo da sabanin abin da aka nema illa ta biyu shine ko kuma ya yi ishar a cikin jam'i sai ya sake wuturin in ya sake wuturin kuma ya sake saba wa hadisi domin annabi sallama ya ce la wutrani fi lailatin ba wuturi biyu a dare ɗaya da haka kenan dai kawai idan mutum ya riga da yan isha ya yi wuturi a bayanta ingantaccen wuturi in ya samu ana jami'in isha ba zai shiga ba saboda kada ya fada cikin wannan rigimar in ya isha zalla bai mata wuturi ba ya sanya ƙarshen sallarsa isha ba wuturi ba idan kuma ya sake wuturi ya yi wuturi biyu kuma duk hadisai sun hana to shi sa nan malam ya ce wa kadhal isha'u ba'da wutrin sahih haka an hana yin isha bayan ingantaccen wuturi wa man uqimat alayhi tilka salatu malam yace wanda aka tsayar da wannan sallah a kansa ma'ana yana wajen sai aka yi kama shi ne uqimat alai yana wajen aka tsayar da wannan sallah wa huwa fil masjidi kuma alhalin yana cikin masallaci fa innahu la yabda'u bi tilka salati wala ghayriha fardan aw naflan to ba zai fara da wannan sallar ba wala gairi haka ba zai yi watanta ba fardan au naflan ko farilla ko nafila tunda ya riga yayi wutur ya zo masallaci sai aka tada isha to ba zai shiga isha ba kamar da muka ambata mun yi bayani wala gairiha ba zai yi watanta ba saboda in wata ma in cewa ce bari ya shiga ma da sunan nafila yanzu dai ya biyo da sallar shafa'i a bayan wuturi ba zai yi farilla ba ba zai yi nafila ba sai ya haƙura kawai akwai dalili an gane ko to anan ne za a gane za a gane muhaddis da faƙihi mutum ne ya zo masallaci ana sallar isha sai bai shiga sallar ba ya jira aka idar da sallah da aka idar da sallah sai wani sai ce da shi malam yaya aka yi muna sallah ba kai sallah ba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan kun zo muna sallah ku yi sallah tare da mu ko da ka yi sallah a gida wannan muhaddis kenan shi kuma wannan sai ya ce eh ai isha ce na yi ta kuma na yi mata ingantaccen wuturi a bayanta don haka idan na shiga nan isha tare da ku na mai da ƙarshen sallah ta isha ba wuturi ba idan na maimaita wuturi a bayanta na yi wuturi biyu kuma duk hadisai sun hana faƙihi kenan an gane ko don haka wato a tattaunawa ta kaure kenan muƙabala tsakanin muhaddisi da kuma faƙihi malam ya ce faslon rarrabewa shurutul imamati tis'atun sharuɗan limanci tara ne sharuɗan limanci tara ne to an shigo abin kuma ko ai masu sauƙi ne wani ne yake hararan abokinsa yana limanci ko zai ji an tube shi a karatu masu sauƙi ne sharuɗa za ku ga har mu ga masu abokin naka ba zai fita a limanci ba in juninka hassada ne malam ya ce al'awwal sharaɗi na farko a taharatu tsarki ta ma wannan sharaɗin limanci ne ko sharaɗin sallah sharaɗin sallah ne gaba shi ma mun in bashi tsarki sai ta yi to me yasa malam ya kawo tsarki a sharuɗan limanci bari ku ji dalilin malam ya ce fala tashihu imamatu man salla muhdisan muta'ammidan sallar limancin wanda ya yi sallah muhdisan yana mai hadasi limancin wanda ya yi sallah da hadasi baya inganta muta'ammidan idan da gangan ne to wannan shine dalilin da yasa mala ya kawo maganar tsarki limancin wanda ya yi sallah da hadasi wato ba alwala da gangan limancin bai ko sallarsa ba ta inganta ba limancin kai limancin bai inganta ba fala tasihu imamatu ku duba ba malam ba cewa ce fala tasihu salatu man salla muhdisan ba ba cewa ce sallar wanda yin salla ba alwala ba ta inganta idan ma wannan ba ta inganta ya karar ya faɗa a baya yanzu nan ana maganar limanci ne limancin wanda ya ja sallah da hadasi da gangan baya inganta kenan wanda ya ja sallah da hadasi ba da gangan ba da mantuwa ko da rashin sani limancin ya inganta shi ne sallarsa wata inganta ba magana ta limanci ake me bambanci limancin ya inganta sallarsa bata inganta ba me fikihun da ke cikin wannan zancen shi ne mamu ba za su sake sallah ba amma shi dai sake sai da ya idar da sallarsa da mamu daga baya sai ya tuna wannan sallar da ya yin ashe ba shi da alwala to yanzu baya dawowa masallaci ya ce jama'a sallar da muka yi ɗazu ba ni da tsarki ko ba ni da alwala kowa ya sake sallah an samu limamin da ya taɓa yin haka in abokin naka ne kuma to ya sauka tun daga sharaɗin farko an samu limamin da ya haka ya ja mutane sallah ko ta asuba ne ko ta shi ne sai da aka dawo azhar ba sai da aka dawo sallar gaba kawai jama'a sun taru an yi sahu sai ce a jama'a sallar da muka yi ta kaza din nan ba ni da alwala na manta ko ba ni da ɗahara na manta muka yi ta don haka kowa ya sake sallarsa to wannan kaga bai san limanci ba. da zaran ka gano bayan an idar da sallah in kafin a idar da sallah ne ka yi istikhlafi ka ja wani ka ja wani a mahallinka ka fice idan an riga da an idar an yi sallama to ka je ka sake taka kar ka gaya wa kowa don duk wanda ya bikan da alwalarsa ya bika kuma shi tsakaninsa da Allah sallah yake yi lafiyayya to ka bar shi a fahimtar da yake kai ai Allah ne mai karɓa ba kai ba shi kenan ya wuce shi sa nan malam ma yace muta'ammidan idan da gangan ne ta baci limancin ya baci amma da gangan ya san sai da yadda ce to jama'a sallah na ba alwala muka yi kuma da sani na to sallah ta ɓace kuma kare ƙara limanci na'am to malam ya ce asani sharaɗi na biyu Allah ya kuna ma'amuman kar ya zama mamu wa manikta bi masbuqin domin duk wanda ya koyi da masbuki masbuki shine wanda ya zo an tsere masa a sallah da mafi karanci raka'a ɗaya an yi raka'a ɗaya kafin ya zo ko biyu ko uku sai ya zo shi amma ya samu ya samu wannan sallar ba wancan da muka magana a kansa ya zo an ɗago daga rukun karshe ba bai samu sallar ba shi wannan ba a ce masa mamu a hukunci ba a ce masa mamu amma wanda ya samu sallar ko da raka a ƙarshe ne to wannan mamu ne kuma masbuki aw bi ma'mumin ko kuma yin sallah da mamu me bambanci tsakanin mamu da masbuki abin da yake bambanta mamu da masbuki shine umumi da khususi duk masabuki mamu ne amma ba duk mamu ne masabuki ba don haka shi mamu suna ne da ya game wanda ya samu sallah gaba ɗaya da wanda kuma ya samu wani abu ya rasa wani abu duk mamu ne masbuki kuma shi ne wanda ya samu wani abu na sallah ya rasa wani abu to nan abinda mala yake nufi nufi da mai bin masabuki shine liman ya sallame sai ka zo ka samu ga wani kuma yana ci ko raka'a ɗaya ko raka'a biyu sai ka jona wannan kayi koyi da masabuki abinda mala yake nufi da mamu kuma shine suna tare da liman din kai kuma da ka zo ka baka san cewa sallah yake bi ba shi kawai sai ka jona sai kana bunsa yana cikin sallah da liman din sai ka jona shi kai sai kake bunsa shi ko kuma babban misalin sa da zai fito fili abin da ya faru a wani masallaci wani bakon malami ya zo masallacin lokacin sallah yayi sai ya ya wuce ya ja mutane sallah shi kuma kasar yake to irin masallatan ne da ba a ilmantarwa ba a karantar da mutane to sai malamin sai ya yi sallama a raka biyu to kuma masallacin ana irin jiyar wannan na ladani ladani yana jiyarwa Allahu akbar sai kawai liman sai ya yi sallama a raka biyu da ya sallama a raka biyu ladanin na ɗan yi shiru sai miƙe ce Allahu akbar sai gawa duk masallaci sai aka miƙe yi ruku Allahu akbar aka yi ruku Allahumma rabbana wa lakal hamdu kowa sai ya dago sauran biyun nan dai shi ya kai su ko kuma abin da aka taɓa ban labari ya faru a wani masallaci shi ma ƙasarun ne da bakon malamin ya yi sallama sai malamin garin sai ya wuce sai kawai sai aka ci gaba sai ya kawo sauran biyun wannan duk ba masu bukai ba ne mamu ne wanda ya bi masu buki ko ya bi mamu zannahu imaman sai zaton liman ne batalat salatuhu sallarsa ta baci to ba abun masbuki sallah ba abun mamu sallah wanda ya bi mala ya ce sallarsa ta baci an fahimta ma na ga masallatai mu idan wani yana sallah ya, ya, ya samu wani abu na sallah ya rasa wani abu yana cikowa sai wani sai zai jona masa kawai shikenan sai a yi ta sallah wannan fatawar an san same ta ana ta yin ta amma ni ban nutsu da ita ba saboda ni ban ci karo da yadda a zamanin annabi sallallahu alaihi da sahabbai ake haka ba da a ce wannan abin da ake wata sunna ce tabbatacciya da ba za ta buya ba da masallatan sahabbai duk a cike yake da haka kuma da kaga karatu na hadisi a kai idan wani ya idan idan an rasa sallah irin abu masu buki sallah da haka kaga jam'i dai ba zai kare ba kenan da makararru har sai sun kare ki wannan wata fatawa ce wacce bata kwanta mini a rai ba ina tare da abin da malam ya ce a fahimta cewa ba abin masabuki sallah ba abin mamu sallah malam ya ce salif sharaɗi na uku al'islamu musulunci wadda ba musulmi ba ya limanci kafirin ya ja sallah sallar ba ta yi ba tunda sallar ma ba ta yi ba balle limancinsa arrabi'u na hudu الذكورة كو الذكورية كو الذكورة كو الذكورية ديني wato mazantaka ya zama namiji ba mace ba fala tasihhu imamatul mar'ati mutlaqan limancin mace baya inganta sace ba kaidi me mala yake nufi da sace ba kaidi abu da yawa nan mutlaq ne am mutlak ne wasa sake ba kaidi ne mai faɗi wato mace ba ta limanci mutlakan wai farilla ce ko nafila wannan sallar sannan macen nan tsohuwa ce ko matashiya ce ba za ta yi limanci ba sannan macen nan mace ce zalla ko kunsa mushkil ce sirki ne akwai akwai yawa akwai al'auran namiji kuma akwai ta mace kun sa mushkil duk wannan ba za su ja sallah ba sannan macen nan ratiba ce ko kuma kawai dai ta ja ne ba ratiba ba ce wai macen nan maza ta ja sallar ko mata shine mutlakan da mala yake ne kawai mace ba ta limanci to amma zuwa hadisi cikin bukari annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi izini wa umu waraka ta ja mata sallah a gidanta har ya ba su ladani wani dottijo yana jan su sallah a yana kira musu sallah idan sun tashi sallah sai tafi can baya ya je ya tsaya amma ya umarce su da ta tsaya ita limamiyar ta tsaya a tsakiyar sahu ba gaba za ta wuce ba don haka mace tana iya jan mata sallah ko farilla ko nafila kuma in za ta ja sallar tana sahun gaba a tsakiyar sahu ba gaba take wucewa ba ya wannan ya tabbata a sunna amma mace ba ta zama limamiyar maza ko a masallaci ko a gida ba ta zama limamiyar maza amma tana limanci wa mata idan akwai maza a cikin matan to babu laifi matukar matan su suka yi rinjaye sallar mata ne maza suka bi sai su tsaya a can baya amma yara da tsofi to shi za ka kawo matasan maza su tsaya a bayan mata malam ya ce alkhamisu sharaɗi na biyar albuluhu balaga fala tasihhu imamatu ghairil balighi limancin wanda ba baligi ba baya inganta fil fardi a sallar farilla illa li mithlihi sai dai ga irinsa wato yaro yaro baya limanci a malikiya ba dalili bane na nafsi ba hadisi bane yace kar yaro ya limanci a malikiya a'a ka'ida ce ta saddu zari'a suka dogara da ita suka ce yaro ba lallai ne ya kiyaye sharuɗan sallah ba zai iya fitsari ma a jikinsa ya zo ja ku sallah zai iya fitsari ma bai daure bai zo ja ku sallah alwalar ma zai iya yin ta bata wani kammala bai zo ja ku sallah zai iya sa yarinta a cikin al'amarin ya muku wasa da al'amarin sallah don haka suka ce ba zai yiwu ba ya ja manya kammalallu sallar farilla amma nafila tunda ita mai sauki ce ita ta bambanta da farilla wajen abubuwa da dama saboda saukinta ana iya yin ta a zaune ana iya yin ta akan abun hawa ana iya yin ta ba alkibla ba ita ko ba a yi mata sura ba ba matsala ko a yi karatunta a bayyane ko a yi a ɓoye ba matsala da sauran bambance-bambance da farilla ba za ta jura ba to haka ya yaron ma zai iya jan nafila amma ban da farilla girman farilla ta wuce a danka ta hannun yara sai dai idan ga yara 'yan uwansa dama duka dama dama duk jaha da yara ne in shi ne wasa da sallah ne kuma masu wasa da sallah ne duk yan uwansa ne yara to wannan zai iya jansa sallah farilla to amma zance mai inganci matukar yaron mumayyizi ne ya san sallah din ya san sharuɗanta da dokokinta shi malami ne ya san qur'ani ya san fiqhu to ba abin da zai hana ya ja sallah domin ga sahabi nan yaro yana jan mutane sallah yana jan sahabbai sallah saboda yarintarsa ma ba su damu da al'aurarsa ba dan kamfai in ya rufe gabansa bayan duwawun nasa haka ba wani murfi har wata mata har da mata ake bin sallar in yi sujada ba daɗin gani wata mata an idar da sallah ta tashi ta yi nasiha ta ce haba jama'a ga ifta imamikum ku rufe duwawun limamin kuma kuna bin sallah kuma kun bar limami duwawu a buɗe ta ɗan yi nasiha haka aka ɗan tara taro da sisi aka yi masa kamfai wanda zai ɗaure zai rufe gaba ɗaya to saboda yarintarsa ne shi yasa ba a damu da wannan ɗan nasu kuma har yanzu wani lokacin haka ake ka ga limami rigarsa duk a dudduje hularsa duk a yayyanke garanta duk ya yanke masu sallah ma muka gansu tas tas da su wallahi ku ji tsoron Allah kan hakkin limamai Allah zai tambaye ku lokacin sallah a rasa ne siyan yadi mai dan dama dama ya kai wa limamin masallacin su tsakani da Allah ka je ga limamin masallacin kana ganin tattufafin su ka san mamun su nan ba su da kirki dinga ce maka limaman nan dinga ce maka musu haka ba su ko rigar ka ce rigar ka da ka cire a jikinka mai dan kyau ka bai wa liman amma gaba ɗaya sai an manta da liman ya idan da sallah shi yasa sai ya zo sallama ku ji ya ce Allah ya sauwake zance mai inganci idan yaro ya fahimci ilimi to zai iya jan sallah domin annabi sallama cewa ya ce ummul qauma aqra'uhum likitabillah mai jan mutane sallah shine wanda ya fi su iya karanta littafin Allah to in an samu yaro ya iya karanta littafin Allah kuma ya fahimci hukunce hukuncen sallah kamar yadda malaman fiqh suka suka yi tawilin fasara aqra'um likitabillah afqahuhu wanda ya fi su fahimtar littafin Allah ba zallan karanta a harshe ba to ko da yaro ne inda mumayyizi ne to zai iya ya ja sallah insha Allah kuma lokacin mu ya riga da ya tafi za mu tashi akan sharadi na shida insha Allah ta'ala abinda muka yi daidai ubangiji Allah ya bamu ladansa kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana wa sallallahu wa sallim al nabiyil karim wa al nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik dangane da wanda ya riga da ya wuturi ya idar da ya yi wuturinsa kuma tsammaninsa ba zai tashi da dare ba sai kuma ya tashi ya zai zance mai inganci shine zai iya nafila eh, zai iya nafila wannan tsari ne wani abu ne wanda ya taso masa kuma mai muhimmanci a ƙarshen dare haka zai ribaci wannan ƙarshen dare din ya sha babban da yadda muka yi karatunmu a farkon dare ya yi nafila ko ya yi ya yi sallar isha wancan ƙarshen dare ne lokacin ne mai falala da haka sai aka ɗaga masa kafa ya, ya, ya, ya ribaci wannan lokacin mutumin da ya limamin da ya ja mutane sallah da hadasi kuma da gangan kuma bai gaya musu ba ya hukuncin sallar su take sallar su ta inganta gangancin sa ya ya tak- ya takaita a gare shi ne don haka sallar sa bata yi ba kuma yana da zunubi ne yayi ganganci da mu- sallar mutane amma sallar su ta yi ai ba su sani ba eh na yawa yace to yanzu idan muka ce mutum ya dawo ya yayi jam'i bayan yayi sallar farilla a gida sai kuma ya mayar da ta gidan nafila to ana iya yin nafila kuma akan kamannin farilla amsa shine ba a yi amma ne ya riga yayi ne ka bambanta yau ba a nafila akan kamannin farilla amma wannan ya riga yayi ne mai ta nafila inda yi zai yi to ba hali ya yi ta haka eh suna da bambanci Allah malam Adamu kana na wanda yayi tafiya sai ya hada azhar da la'asar jam'i kasaru a halin tafiya sai ya dawo gida kuma ya samu ana la'asar ba zai maimaita la'asar din ba ba zai sake ta ba ya riga ya yi ta a halin tafiya lokacin da ya halatta masa ya yi jam'i ya riga ya yi ta haka ta wuce ba zai maimaita ta ba Allahu alam malam na ƙarshe eh yanzu kamar hadisin da yace ku yi sallar ku sallace ku sallace ta a gida sannan kuma da tasu ta zama nafila dangane da shugabanni to mutumin da irin wannan ya faru da shi sai ya zama a magariba ce fa yaya zai yi shin zai iya zuwa ya yi sai kuma ya tashi ya karo ɗaya ta zama masa nafila amsa a nan shine eh zai iya zai iya ya yi ya mayar da nafilar ta zama ya mayar da ya yi raka ɗaya ta zama nafila idan wannan ɗin shine ya fiye masa maslaha amma idan rashin zuwan ya fi yin hakan maslaha to kar ya zo shi ya fi sai zaɓi mafi aslah ne abinda nake nufi shine ne idan ya san cewa in sun ga an sun idar da sallah ya miƙe ya ƙaro ɗaya za su fahimci cewa nafila ya yi ba isha ya yi ba fitina za ta biyo baya ya ga cewa rashin zuwansa ya fi ya zo ya hakan aslah ya fi zama masa maslaha to ya zauna a gida ya fi zama masa maslaha akan ya zo ya hakan Allahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik